إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب جزية أهل الكتاب والمجوس babin da ya zo na jizya da za a karba wajen ahalin kitab da majusawa hatta yi utul jizyata an yadin wahum saghiruna qalu al jizyatu min jaza'atu shay'a idza qasamtu hada ma'ana al jizya thumma suhilat al hamza fasarat jizya وقيل من الجزاء لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام لأنهم سوف يتركون ببلاد الإسلام والإسلام يحافظ عليهم ويستفيدون من الإسلام والمسلم يؤدي زكاة ماله وهم لا تؤخذ منهم الزكاة وكيف يجلسون يسكنون يساكنون المسلمين ويستفيدون من المسلمين ولا يؤتون شيئا لذلك فرض عليهم الإسلام إعطاء الجزية مفهوم أو من الإجزاء لأنها تكفي قال العلماء الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم وإن هذه مسائل كلها لا, لا, لا, لا نحتاج إليها أبن أكي تم جزية كينا سبنا أنت سياكي kasa ta zama kasar musulmai ko ba su su zubar su rabu da addininsu sai a ce ku zauna kan addinin ku kuna addinin ku ba a tilas la ikraha fi dini qad tabayyana rushdu min al-ghayy to amma yanzu kuna zaune kasar musulmai musulmai suna ba da zakkar dukiyarsu ko kuma kuna zaune kuna fa'idantuwa da musulmai ba za a zo a yake ku ba ana kare muku dukiyarku da rayukanku da komai da komanku tun me za ku yi ma musulunci shine musulunci ya kafa musu jizya jizya kuma ba wani ba ba wani abu da yawa ake dauka ba za mu ji nawa ake dauka insha Allah ala haddathani yahya an malik an ibn shihab qala yace balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akhadha al-jizyata min majus al-bahrain ya ce manzon Allah ya karbi jizya daga majusawan baharai wa anna umar ibn al-khattabi akhadha min majus farisa sayyidina umar kuma ya karba daga majusawan faris wa anna usmana ibn affan akhadha min al-barbar yace usman ibn affan kuma ya karbi jizya daga barbar bari bari kenan ku ba bare bare Najeriya ba fa al-barbar mutane ne mutane ne da kasan maghrib aka ce masu zafin hali suna da zafin hali kamar larabawan karkara su da ake ce ma albarbar kenan ko juya aka yi bare bare suka samu wannan suna yayu da suna da asali ne daga can kenan ko ala wa haddasa bare bare Najeriya su kuma suna da zafi ne eh to ala wa haddasani yahya an malikin عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس سيدنا عمر بن الخطاب أكاكاو مغانا مجوسا فقال سيتي ما أدري كيف أصنع في أمره yace ban sani ba ya zai da al'amarinsu ne ba za a karbi zakka ba a dukiyarsu to ya za a yi da su fa qala abdurrahman ibnu auf sai abdurrahman ibnu auf sai ya ce ashhadu na samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu sunnu bihim sunnata ahlil kitab wai me kenan ku yi musu yadda kuke ma ahlil kitab me ake ma ahlil kitab hatta yutu jizyata an yadi wahum saghiruna to su ba za a karbi jizya to sunnu bihim sunnata ahlil kitab malamai suka ce wajen karban jizya kadai ba za a ciyar kansu ba za a auri matansu ba amma ahlil kitabi kuma fa wa ta'amul ladina utul kitaba wa ta'amuhum za a aure matansu za a cire yankansu amma su ba za a ba su mata su aura ba ahlul kitab ba zai aure musulma ba musulmi shine zai aure ahlul kitab an fahimta ala wa haddathani yahya an malik an nafi' an aslama maula umar ibn al-khattab anna umar ibn al-khattabi ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير. إذا سيدنا عمر ya karbi jizya wajen ahlul kitab waɗanda suke amfani da zinariya sai su ba da mai arba'atu da naniyar dinariya dinari guda hudu wa ala ahlil warik arba'ina dirhama masu amfani kuma da azurfa za su ba da azurfa guda arba'in ma'a zalika a cikin wannan abin da ake karba wajen masu zinariya guda hudu guda nawa guda hudu masu azurfa arba'in ciki arzakul muslimina a ciki za a ta cire alawas ko albashi da ake ba sojojin musulmai wa ziyafatu salasati ayyamin a cikin wannan kudi za a je in ba ko yazo za a bashi abinci kwana uku shine ziyafatu haqqul dayfi salasati ayyam قال وحدثني يحيى عن مالك سيدنا عمر شيني خليفه amma sai hadu da cikas majus ba shi da shari'a da ya sani game da su sai ce to ya zan yi sai abdurrahman dan auf ya ce na ji manzon Allah ya ce kaza halifa sai ya sassauto daga kujerarsa tunda an kira kujeran sunan kujeran wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba abdurrahman ibn auf za a kalla ba fa ba kujerar ibn auf ake kallo ba kujerar wa to sai sayyidina umar ya sauko kan kujerarsa sai ya ɗauki abin da aka fada cewa manzo Allah ya yi sai ya aiki da shi wannan baya nuna cewa don ka zama shugaba ko a gidanka ko a kasarka ko menene ka san komai kenan ko kuwa komai sai ra'ayinka a'a in aka samu abin da ya fi sai a ɗauka a yi abin da ake so shine me zai ma mutane amfani ba me zai cutar da al'umma ba an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب وأن الشيف دام سيدنا عمر إن في الظهر ناقة عمياء أي قرك راكم من أقوي وتتاقوى مكونيا فقال عمر ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها kuka ku dauke ta ku ba wani wa'ansu mutane su yi ta amfani da noma za ta yi musu mai zai menene da menene dai qala sai ce fa qultu wa hiya am'a'u am amya'u sai ce to ai makauniya ce me amfanin ta fa qala umar yaqturunaha bil ibli ai za su jawo ta da, da rakumma a dai ta shiga dai cikin rakumma za a tajarta ana tafiya qala fa qultu kaifa ta'kulu min al ardi a to ya khalifa in za a jata wanda ke janta suna cin abinci ta yaya za ta yi ta ci abinci ba ta ganin kasa makauniya ce ba ta ganin kasa balle ta ga ila inda abincin ta yake balle ta ci kana fa kana umar da yake umar ana yi ne da akwai firasa akwai hankali akwai tunane sai sayyidina umar ya ce amin na'amil jizyati am hiya amin na'amil sadaka wannan taguwa din daga dukiyar zakka aka kawo ko kuwa dukiya ce ta jizya fakultu bal min na'amil jizya ya ce a'a cikin dukiyar jizya ce da aka karbo kala fa kala umar arattum wallahi sai sai na umar ce haba ni ma na san abin da sabki kwane-kwane arattum wallahi aklaha na san akwai magana a kasa so kuke a yanka ku ci amma in na dukiyar zakka ce mawadata ba ku da haƙƙi a kai amma in na jizya ce kowa na da haƙƙi shi sa kuke wannan maganganun don a samu a ci fakultu sai na ce inna alaiha wasmal jizya sai na ce ai akwai alama ma lamban jizya tare da ita jikinta ba magana kaɗai ba ne akwai lamba ta jizya a kanta fa'amar biha umaru fa nuhirat to sai umar ya gamsu sai ce a yanka ta sai aka soki taguwar wa kana indahu sihafun tis'un sai na umar yana da akushi daru guda tara akushi manya-manyan mazubin abinci kenan ko eh fala takunu fakihatan wala turaifa illa ja'ala minha yace yana da wannan guda tara akushi ko daru ko fanteka ko menene guda tara ya ce duk abinda ya zo fakiha abin marmari sai ya rarraba ya zuzuba a ciki a je a kai ma matan manzon Allah wala turaifa turaifa duk wani abin da ke da daɗi mai kyau abin marmari illa ja'ala minha fi tilka sihab ce an tuncika su fa yab'athu biha ila azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai ya tuncika su ce to akai ma matan manzon Allah da su ake farawa da su ake farawa duk famanka duk wahala da aka yi da kai menene da menene kana mutuwa farko matanka da yakan ramanta da su kowa ana kowa na son kujerarka kowa na son kazanka kowa na son kaza kowa na son ya gina kanshi da kai za ka kuma sayyid na umar ya ce a yi rabon da aka sa ce duk ku kai ma matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma aba hajjiya wacce aba hajjiya wacce aba hajjiya wacce hafsa ita ce karshen wanda za a baiwa in abin ya ragu ya kare kanta in ya kare bata samu bai kare kanta in ya ragu ya zau kanta saboda ita ta san ubanta za ta yi hakuri mana sai talaka duk sun karbi albashi in kudin tirasha zai kare kare kan gwamna da mataimakin gwamna kan shugaban kasa da mataimakinsa kan sanatoci da mai kowa a biya shi in kudin ya kare su hakura saboda dukkansu ba wadda kowanne ne zai iya zama shekara ɗaya biyu uku ba tare da ya taba albashinsa ba to amma su ne farko wanda ke karba in za ka ji an ce an yi wata nawa ba samu albashi ba to talakawa ne an fahimta ai an ji rabin da aka yi ka ce ya halifa wannan garken fa akwai ta wata taguwa makauniya ce yace a to ku dauka ku ba wani mana wani wani gida za su yi amfani da ita yace ai ba ta gani me amfani me za ta yace to ku sa cikin garken dabbobi sa ta jadda suna tafiya suka ce a to za su za su sa ta jadda suna tafiya ai ba za ta iya cin abinci ba dan ba ta ganin kasa ba haka bane ba to sai ce kai wannan taguwar daga zakka aka kako jizya ya fara mai kenan ya fara tuhuma ya suka ce ai daga jizya ne ya ce haɓa ni ma na san da haka na san ruwa ba ya tsami banza daren suwa ya ce wallahi na san so kuke kuci shi yasa kuke kuka matsa da a ce taguwar ta zakka ce ba za su ce ba don zakka innama sadaqatu lil fuqara kaza kaza kaza kaza mawadata ba su da ba za su taba ba in an yanka to amma taguwar abin nan jizya fa kowa zai ci kowa na da rabo a ciki sai ce to shi kenan a je a yanka ta sai aka je aka soke ta da aka kawo dama yana da daro ko fanteka ko mazubin abinci guda tara manya-manya duk abin da aka samu na marmari sai an cika su a kai ma matan manzon Allah sai ce waɗannan su ma a cika su a je a raba ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma rabon Hafsa ita shine zai zo karshe duk matan manzo Allah za su samu su ƙarshe za a ba hafsa in ya ƙare ta hakura in ya mara guri ta hakura saboda me saboda ta san ubanta za ta yi karfi hali ta yi hakuri babu tuhuma amma in wata ce aka bari hafsa ta karba farko sai da kai kan wacce kare akwai tuhuma a ciki an ga yadda ake jagoranci da gaskiya ko an gani ko wallahi tallahi duk mulkinka duk wadatarka sai kayi adalci sai kayi adalci ko zaka zauna lafiya abinda kowa ke so shine al'amu menene rukunan samun aminci allazina amanu wa lam yalbisu imanahum aha wa lam yalbisu بظلم أولئك وهم مهتدون waye faɗi wannan ce waɗanda suka yi imani walam ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba shirka inna shirka la zulmun azim ula'ika waɗannan lahumul amnu ba a ce za su samu aminci a aka ce al'amnu lahum aminci ma mallakansu ne Allah lil mulkiya amincin ma nasu ne wa ulaika humul muhtaduna su ne waɗanda Allah ya shiryar da su wa hum muhtaduna lahum al amnu wa hum muhtaduna guda biyu kenan ko sa'an nan ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu waɗannan su ne abubuwan da ake yi a zauna lafiya a samu nutsuwa a samu aminci a samu kwanciyar hankali tun daga gidanka har unguwanku har eh, local government ɗinku har state ɗinku har ƙasarku baki ɗaya sai an dawo kan wannan in ba haka ba kuma tokar kowa ya zargi kowa sai kowa ya zargi kanshi an fahimta Allah ya halitta ya halitta halittarsa ya aje ba komai dokoki kai ke bukatar dokar ka yi aiki da ita don ka zauna lafiya Allah na bukatar dokar ne kai ya gindaya ma wannan doka amma sai ka take wannan baka bukaci baka san wannan ba ka je kana neman abin da baka sa ba za ka inda kake neman ba nan ne ake samun shi ba kai kuma nan rai da lafiyanka duk zai kare kana neman shi akwai hasara sama da wannan eh to menene sharuɗan zama lafiya allazina amanu sai ce me bi zulmin imma bi shirk inna shirka la zulmun azim waye zai tashi neman mulki daga asiri daga sihiri daga tsafi har shirka ake isa hakka gama mulkinka kowane ne kai wallahi kai rantsuwa da Allah baka shakka ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba har ya gama da duniya haka Allah ya ce ba magana ce da za a gwada a gani a'a magana ce an gama haka take in kana shakka kan ayan ka binciki duk wanda ka sani baya har zuwa yau har gobe masu neman mulki da masu neman tara duniya yaya ake an fahimta aha sai na umar kenan ‘yarsa tana cikin matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama amma ya ce aje a rarraba musu a barin rabon hafsa je ƙarshe ina mana a barin rabon hafsa je ƙarshe in bai kai mata ya haƙuri in ya kai mata rabi ya ragu ta ya haƙuri to yanzu kuma dukiyar kasa daga kai sai matarka sai ɗanka sai ‘ya'yanka ‘ya'yan masu mulki ‘ya'yan gwamnoni ya mai mota ɗaya au mota naira miliyan ɗari eh ina ya samu wannan kudin albashi yake tarawa eh baya ma aiki bai sa me ya sani ko local government baya aiki tashi ya ga kudin ko wa ya tara dukiyar albashi zai tara wannan kudin mai tara biyan aka tara biyan shi yasa kowa ya kauce hanyar zama lafiya da kwanciyar hankali ba har abada ba wai ana jin daji ne ana fada musu ba fa ana kawo misali ne don kowa ya san ba yadda za ka yi sai ka bi hanyar da Allah ce an fahimta فيبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أأيك مماتا منزون الله صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك نجي أكيم مماتا منزون الله أما ربو حفصة شيني كارشان ربو ود ذاك يمتا فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة نسي نفقه فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة ba haka bane ba waye kafa mata wannan dokar uban da mahaifinta shine khalifa musulmai bai ce tunda ni ne khalifa Hafsa za ta fi kowa jin dadi ba matan gwamna za ta fi kowa jin dadi matan sarki za ta fi kowa jin dadi matan shugaban ka a ba haka bane ba yarsa ce kuma matar manzon Allah ce daraja nawa kenan amma tunda akwai shubaha shine shugaban kasa a wannan lokacin to rabon yarsa shi ne zai je karshe in an samu tawaya ya ragu ta hakura da abin da ta samu in ma ya kare ki hakura ki zo gida ki a ciki ba dai to miyan kubewa ba ko miyan kuka ba ba haka bane ba ala faja'al zalika fi sihafi min lahabi tilkal jazur da aka yan soke taguwan aka rarraba nama shi aka aika fa ba asa bi ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama ya aika matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amara bima baqiya min lahmi tilka jazur fasuni'a sai ce to sauran ragowar naman a dafa abinci a dafa fada alaihi almuhajirin wal ansar yace aje a kirawo muhajirai da lansarawa waɗanda da su aka yi wahala aka yi fafatikar har aka tabbatar da addini har yanzu shi bai ya manta da kansa fatukunna ya manta da kansa da suwa ake zuwa wa'azi da suwa zuwa ake ake zuwa da ake zuwa mazuntar da maguzawa suwa ke shan duka da zagi su menene da menene a nemo su almuhajirin da wal ansar قال مالك رحمه الله سبحانه وتعالى لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم هذا إمام مالك wannan gwaranci ne ko larabci ne la ara an tu'khadha na'amu min ahli al-jizya ba na ganin a dauke an'amu abinda ake nufi na rakumi waɗanda ake karban jizya wajen su illa fi jizyatihim ma mana illa fi jizyatihim sai eh eh yana cikin me to me kenan gwaranci kenan sai da yaddan su a jazu laka taku kaga sai na umar har kafir har kafir yana ana musu adalci قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون يتي سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس يا أيكم قمنوني سباكي يتي دك بمجوسن دي مسلم تشيكي نندق غيو يا دينا بيان جزية كينا من أهل الجزية حين يسلمون ينا مسلم تا يو شيكينا أنسل كمس الجزية كينا بازيب يا با in yana bukatar abin zakka ma ci za shiga cikin yan zakka kenan wanda za a raba masa zakka sai na umar ba ya gaba yahudi ya tsufa yana tafiya ba yana tafiya a can a can ba lafiya karfi mai yace kai kuma ba wannan tsoho ina za ka yace zan fita ne in je yi da ko samu hakkin da ke kai na jijiya na biya na huta yace wallahi sai da ya rantsuwa yace wallahi ma ansafnaka yace wallahi ba mu yi ma adalci ba wallahi ba mu yi ma adalci ba mu ci kuruciyarka kuma kyale ka tsufa kuma ka walakanta sai kama hannunsa ya je baitul mal ya ce wane daga yau ya daina kawo jizya shi za a taba shi zai ta zuwa yana karban mai fensho ke nan ko shi zai ta zuwa yana karba abinci yana karba baitul mal قال مالك إمام مالك مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب إمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى يجي باب جزية أكم ماتا أهل الكتاب أهل الكتاب سنة تاريسو مزاد ماتا namijin shi zai biya jizya matarsa ba jizya a kansa balle a ce ta je ta nemo ko mijin ta biya double wala ala su biya nihim haka kuma yaransu وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم جزية باع كربا سوا مزا مزا كما سوا wanda suka baligai wanda suka balaga sun kai shekara nawa kenan daga shekara nawa eh a'a ya danganta bai danganta ba ai akwai inda ake wa inda ake tsayawa sai ta yi sha uku ya balaga sai sha takwas sai sha biyar to shi kenan sai a ce daga sha kaza da shi za a yi ta lissafi daga nawa ne eh sha takwas dokar najeriya dokar najeriya saboda waɗannan ana gini a kansu yaro yana gaban mahaifinsa yaushe ne za a ce ba dole ba ne mahaifinsa ya ciyar da shi ba sai ya shiga jami'a jami'a tana ba shi abinci ne eh malamai suka ce mutum zai ba ɗansa zakka kuwa eh ya balaga to yaushe zai balaga imamu shafi'i sai ce duk ɗan da ya kai shekara goma sha biyar ya isa ya je daku ya isa ya je leburanci ba lalle bane akan uban shi akan haka zai iya bashi zakka shi ya ce sha biyar gama kana so ka zama malami ka yi littafi ba surutu za ka yi an fahimta to aka tambayi ibn taymiya mutum zai iya ba uban shi zakka mutum zai ba uban shi zakka eh ai su ba gaggawa suke suna yanke hukunci ba gaggawa suke me yasa aka ce na mace ba ta ba mijinta zakka babu alaka tsakanin su to me yasa namiji ba zai ba matar shi zakka ba eh eh banji ba zai ba uban shi zakka saboda mai ibn taymiya sai ce to wannan dan hakkin uban shi na kan shi amma in ya zamana wannan zakkar banda ita ba abin da zai iya ba uban shi ma'ana ga zakkar dukiya an cire abin da ya ragu hannun dan naira dubu ne in aka ce da kwandala ɗaya jari ya kare ba za a iya sana'a ba kuma ba ai ba gaggawa kuna gaggawa ne zai bashi ko ba zai bashi ba zai bashi yace zai bashi a cikin zakka saboda me uban ya zama talaka kenan saboda zakkan da aka cire za a bayar din daga zakkan shi jarin da za a yi sana'a in aka taba wani abu a cikin jarin an shiga me aka ce zai bashi wai mai kenan da hausa an tawa maluka da abika eh eh to me ya hada wannan magana da wannan magana tsakaninka da Allah an tawa maluka da abika yana aiki yanzu to me yasa kuma kawo ka daure kan eh dan Allah an tawa maluka da abika yana aiki an tawa maluka la abika ai kai ma ka san ƙarya kake wallahi dan abu kawai dan ba gaskiya ba ce ba gas ba gaskiya ba ce ba misali mutum yana nan iyayensa suka haife shi mahaifiyarsa ta haife shi ta yi wahala da shi ya tashi ya girma ya samu makami ko ya samu aiki ya samu kuɗi sai ya tashi cikin birni zai kama kwatas kwatasin wajen aiki sai je auro mace yar boko wannan matan yanzu kika kika dauko shi daga uwarsa fa sai ta hana shi ma kowa alkhairi kuma ya yarda da haka ina anta wa maluka da abi haka na faruwa ko baya faruwa eh yana faruwa abadan saboda ta ga ya fitinu da ita yana son ta yana jin daɗinta sai ta hana shi yin komai sai ita da ‘ya'yanta sai in ta yadda a ba hajjiya ko a ba wa waje mata yadda ba ba sai dai ya yi a ɓoye sai dai ya yi a ɓoye ni na taɓa kai ma wani abu wallahi tallahi a samu da baya son matan shi ta ga wannan kai za ka yi ma uwarsa kuma tsakanina ni da shi wallahi tallahi waye su kai ka isa kai mata fito na fito wallahi komai za ka yi ma mahaifiyarka sai dai ka yi a boye balle mahaifinka to an tawa maluka lai abika ana aiki da shi yanzu da an tawa maluka lai abika ne ko matarsa sai ta zai ta roka daga can amma yanzu sai abin da ta faɗa daga ita sai ‘ya'yanta yaushe sa rayuwar ta riki ta rushe kowa yana cikin wahala abin da za ki taimaka masa za ki yi ma iyayensa biyayya sai allah ya saka mishi albarka sai ki ga gidanki albarka ya ta shigo da ke da ‘ya'yanki sai allah ya sa muku albarka amma kina ji da kanki ke ce kyakkyawa ke ce mecece ke ce mecece ya fitilu da ke kafin ya fitilu da ke yanzu kika gan shi kina son shi a lokacin da ake wahala da shi fawa ke wahala da shi in kin gan shi gudu zaki yanzu ka zo ke smuggling ɗinsa hannun mahaifiyarsa saboda ya riga ya gama ya gama mahaifiyarsa ta gama aiki sai da ta gama komai kika gan shi ya kama shi ya gan kyanki ya fitiru da ke daina jin daɗin rayuwa da ke sai kika mallake shi kika mallaki zuciyarsa kika hana shi ma kowa alkhairi daga ke sai ƴaƴanki a a a a ba wanda za a in kaji ya ce da kanninta watakila shi gidan shi an ba shi izini da kanninta shi an mai yadda mishi da wannan ba haka bane ba yasa ba ba yi ma mutum musu da kila shi ya samu wannan dama an fahimta to shi yasa malamai suna duba ne aka ce innama sadaqatu lil fuqara wa uban shi ya zama talaka kenan fa yanzu don daga zakkan babu wani abin da za a ba uban kuma daga nan uban ya zama talaka a ce kar ya ba matan shi matan shi zakka kar ya ba dan shi zakka kar ya ba uwan shi zakka nassi ne aka ce ya haramta me aka ce talak Allah ya kirga wayanda za a baiwa talakawa in kana da kudi ubanka ba talaka ba ne ubanka ba wadaci ne da wadatarka matarka ba wadaciya ce da wadatarka ɗanka ba haka ba ne ba to sai aka waye gari su kansu sun shiga cikin talauci a'a ba ba shi da wadata in yana da wadata ba za a ce sun shiga talauci ba abin da ke hannun aka cire zakka ba zai isa mun kawo misali jarin duk naira dubu ne bayan an cire zakka din a naira dubu in an taba naira ɗaya cikin dubu ɗin ba jarin sana'a kuma rayuwar ta karye kenan uban ya zama talaka kenan akan haka za a iya bashi kuma za a iya ba eh za a bashi me a ba wai zance ana shakka kada ya zamana dukiyar da zai cire ciyar da shi zai cire cikin zakka ya bashi mana ya kare ajihunsa kenan ya masa amfani to wannan matsala yana cikin mace ba za ta yi ba mijinta zakka ba in ta bashi ba zai zai sau abinci kawo mata ba to wannan shi muhammad ita ba ba ta nan anan tana nan a wajen eh mana tana nan a jan tana nan a wajen ai abin da yasa ta ba mijinta don ta san zai je ya sau mata abinci ne a ciki ba samu shubha ba ba samu shubha don ta san zai ba ta kudi da ta sai gwalagwalai a ciki ba ta son kudin ya fita ba a ce wabda abi man ta'ulu ba ne qala malik imam malik yace wa laysa ala ahli dhimma wala ala al-majusi fi nakhilihim yace ahli dhimma da majusawa gonakin dabinon su haka na unabin su haka gonakinsu wala mawashihim sadaka duk wannan ba a karbar zakka a ciki duk wannan ba a karbar ai ba za su ba da zakka ba sharadin zakka mutum ya zama musulmi ba haka bane ba to ai ba musulmai bane ba me yasa ai da akwai zakka din ai ba za a dora musu kuma jizya ba ba an ce jizya din abu ne da yake mai ma abinda musulmi na daular musulunci ana a kare mishi ruwa a kare mishi lafiya da dukiyarsa komai yana ba da zakka ahlul zimma shi ma yana da ciki a kare masa dukiyarsa a kare masa lafiyarsa kuma baya bada zakka to me yi amfanin wannan shi aka kafa mishi aka aka ce biya jizya kurum eh kurum tun jiya muna fassara kurum dabino ana sassare kurum sune unabi nonunan unabi in aka je za su sare dabino unabi za a gan shi ne nono nono nono nono nono shi ne alkaram kurum kenan li'an sadaka innama wudi'at alal muslimina yace ai zakka an dora ma musulmai ne saboda me tathiran lahum wa raddan ala fuqara'ihim khudh min amwalihim sai ce me wa tuzakki sannan kuma wa raddan ala fuqara'ihim a karba wajen mawadata a ba talakawa wa wudi'atil jizyatu ala ahli kitabi sagharan lahu ahlul kitabi kuma aka ce su biya jizya hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna don su san har yanzu karkashin musulmai suke da kaskanci fahum ma kanu bi baladihim alladhina salahu alayhi laysa alaihim shay'un siwa aljizya ba garin su da aka ja kai sulhu bane suna ga kasar musulmai ne kuma ba sa bada zakka to shi ne aka yanka musu jizya fi shay'in min amwalihim illa an yattajiru fi biladil muslimina ba za a karbi komai ba sai jizya to shi kenan suna kano suna biyan jizya sai suka tashi da kano za su katsina su yi kasuwanci za su mai borno su yi kasuwanci za su yi kaza su yi kasuwanci aka ce tunda suna kai kawo kasashen musulmai sai a cire ushuri kuma mun karanta satutukan da suka wuce umar bin abdulaziz ya ce ka zauna a can hanyar masar din waɗanda suke zuwa suna kai kawo masu ciniki ka karbi kaza ka karbi kaza an manta da darasin ويختلف فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات معنى kasuwanci da suke jujjuyawa a hannu sai a ta karban ushuri ushura kenan ko wa zalika annahum inna ma wudi'at alaihim aljizya wa salahu alaiha ala an yuqarru bi biladihim ay sulhu da su ne a kyale su kaza su suna zaune amma za su biya jizya ba lallai sai sun musulunta ba ke za duk wanda ya ce addinin musulunci ya shiga cikin garin kafirai da karfi ne da yaji a'a ba gaskiya bane ba inda takobi aka musuluntar da su to me amfanin jizya inda takobi aka musuluntar da su me yasa aka kyale wa'ansu suna kan addinin su duk wannan ana bata suna ne kawai wa yuqtalu anhum aduwwahum za in makiyansu ya zo zai yake su musulmai za su tashi su kare su faman kharaja minhum min biladihi ila ghairiha yattajiru ilaiha fa alaihi al-ushur sai tashi daga garin da yake ana kare shi wannan alkawari da aka yi sai shiga cikin wata kasar ta musulman kuma yana kasuwanci to zai bada ushura in ba haka nan yana bada jizya ya zo garin ku ya tashi daga Kano sai je Katsina yana kasuwanci sai ya sayar sannan ya taso ya dawo mai aka fa'idantu da shi a can sai a karbi ushira kenan man jajara minhum min ahli misra ila sham wanda yake mutumin misra ne sai ji kasan sham yana kasuwanci wa min ahli sham ila iraq wanda yake daga kasan sham ne sai ji kasan iraq yana kasuwanci wa min ahli iraq ila madina wanda yake kasan kasan iraq ne ya zo madina yana kasuwanci أو إلى اليمن كويز اليمن هنا كاسوانشي أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه الحشر أو فهمت أن درسكم يا فتو فيلي ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم وذاك بزكابة ولا من مواشي cikin dukiyarsu tsaba haka kuma dabbobinsu wala simarihim haka amfanin gonarsu wala zuru'ihim madat bi zalika sunna imam malik ya ce mecece sunna abinda sunna ta tafi a kai kenan wa yuqarruna ala dinihim za kyale su akan addinin su wa yakununa ala ma kanu alaihi suna kan abinda suke akai wa in ikhtalafu fil amil wahid miraran fi bilad al muslimina fa alaihim kullu ma ikhtalafu al ushra in suna ta kai kawo ya tashi da Kano za shi Katsina za shi za shi Jigawa za shi kaza ya ciniki za shi shekara to kai adadin kai kawo da yake yana kasuwanci din in ba riba yayi ta yi ba zai tashi sa zai bada ushi ko wanda bai zai li'anna zalika laysa mimma salahu alayhi ai wannan abin ba shi cikin abin da aka yi sulhu da su mun yi sulhu ne da ku za mu bar ku ku zauna kasar ku akan addinin ku kuna bada jizya sai kuma kuka samu dama zaman lafiya sai kuka ce to ai za mu zai je jigawa kuma kasuwanci ya bar kasar kano kasar musulmai za shi jigawa kasar musulmai ya kasuwanci ya je ya ci kasuwanci mako ko sati ya dawo ya ci ribar sai ya dawo bai ba da komai ba a can sai aka ce sai ya ba da ushuri wala min ma shurita lahum wa hadha alladhi adraktu alayhi ahla al-ilmi bi baladina imam malik ya ce abinda ya samu malamai a kai kenan a garin su bi baladina ma mana bi baladina madinatul munawwara shi yasa imam malik kare kake jin yana wannan bi baladina bi baladina ina ne baladin su madina kowa ne ne kai malami shi daga ce misra ko sham ko iraq ko menene ko menene shi kufa madinat al madinatul munawwara shine ake ce alimi madina kenan imamu darul hijra la yufta wa malikun fil madina mafhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayati zamanun wan nasu yadribuna akbadal ibli ولا يجدون عالما اعلم من من عالم مدينه abinda manzo Allah barakina sai ya ci zamanu lokaci zai zo wannasu yadribuna akbad al-ibli mutane suna zuwa neman ilimi a cikin motoci ne a jirgin sama ne a kan rakuma ne wala yajiduna a'lama min alimin madina ba za su samu wani wanda ya fi malamin madina ba ilimi to sai malamai suka ce abinda ake nufi imamu malik wai suka ce abinda ake nufi yin karatu cikin madina wanne ne yafi umum in aka ce imamu malik ne zamanin imamu malik ya wuce ba imamu malik to kowa yayi hasara kenan zaka ce yin karatu a cikin madina fa har adada kasa duk wanda ya je karatu kun a madina zaka ga yana da wannan albarka tare da shi komin kankan so ko kayi wannan maganganu ba zai sa ka samu kowai ba a wajen su ka goyi bayansu ka mara musu baya ka samu musu dalili da hujja ba abin da ya musu zafi abin da suka sa gaba shi suka sa gaba eh ba ka ba kare su da ba a yi ba yan siyasa ne da masu mulki ne da ma dai ne wannan duk ba ba sa duban shi wa suka dauko suka ba aiki suna ba albashi shine zai ba su shawara su dauka su yi aiki da shi ba haka bane ba al'amura duk suka je suka daburce suka komai ya samu ya rikice kuma har yanzu sun kasa fahimtar ina mafita saboda sun bar wajen eh sakin layi an sakin layi ko in ka ce rabin suwa ake karban rabin suwa ke biya rabin to ka biya zakka kuma za ka biya rabin guda nawa kenan ka biya guda nawa guda biyu wanne ne daula take tafi la'akari da shi rabin da a ce zakkar abin da yasa ake kauce mana in aka ce zakka da sunan zakka to akwai albarka ciki kasa za ta samu albarka zakka ma mana zakka a tazkiya tsarkakewa to in an ce zakka za a bayar to wannan yana karkashin shari'ar musulunci kenan ba ofishin gwamna ba ne gwamna kansa sai a yi masa lissafi ranka ya dade akauntun ka kaza akwai kudi kaza akauntun ka kaza akwai kudi kaza na gida akwai kudi kaza an yi lissafi shekara zakkar da ta kama ka ta kai 1 biliyan naira eh mai martaba sarki sarkin musulmai kana da akauntun kaza kana da kudi kaza kana da kudi waje kaza gashi nan sa'i yayi lissafi mai martaba sarki zakkanka ta kai biliyan biyu a shekara wane mai kuɗi wane mai kuɗi to in aka ce za a yi zakka da wannan mana sai a bar shi a je revenue a je revenue zakka ko wanda ya bayar uhu in bai bayar ba uhu revenue ko fa dole ba ka bane ba in aka ce da sunan revenue ina ruwanka da gwamna gwamna zai biya revenue ne za a je wajen sarki ne a ce biya rafenu za a je wajen wane ne duk waɗannan babu wannan magana amma in aka ce maganar zakka ake akwai ofishin zakka akwai sa'i gwamna ba shi da iko a kansu sarki ba shi da iko a kansu suna wakiltar addinin musulunci ne yana da iko ya ce ranka ya dade your excellency gwamna kana da akautu gida kaza kana da akautu waje kaza abinda aka yi lissafi shekara ta kewayo hakkin Allah a kanka ya kai 1 biliyan naira ko 2 biliyan naira an fahimta ko security vote na ake bayarwa me ake da sikili vote ana tarawa ne tun babban masifa ita ce son mulkiya ne haka wannan dan adam ne iblis ya fi kowa sanin dan adam da ya je samu annabi adam a cikin aljanna sai ce masa me ka zo da nuna ma bishiyar ayaba bishiyar lemu bishiyar mangwaro hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla bai yaudare su ba ba su yi ba fa akala minha fa badat lahuma sau'ati to wannan falsafa ita ce take hayyansu duk wanda ya ci zabe yana ɗarewa kan mulkin yau gobe fa tunaninsa ta shekaru hudu mai zuba zuwa ya za a yi balle ya ji daɗin mulki komai na gidansa yi ake har mai yasan masayi na gidan shugaban kasa miliyan hamsin za biya shi shekara wani irin abinci za ci ba ka bane ba to mulki ya yi daɗi wai zai zai sauka to duk abin da ake son a tara ana tarawa ne don a tara kuɗin da za a ci zabe shekaru biyu hudu masu zuwa sai a samu na hudu hudu su biyu sai kuma me eh ba sauka ba dole wannan makamin an gama da shi kuma a ta neman sama da haka ko majalisa ko sanata ko mataimakin shugaban kasa ko shugaban kasa to an kama yi kenan har kana cikin rana daya tun da ka fara kana yi duk yanzu muna karfe nawa yau biyar ranar litinin da an kai gobe rayukan mu karuwa suka yi ko raguwa suka yi ba karuwa suka yi ba raguwa suka yi in kana da sauran in kana da kaza komin faɗin gona akwai mai in kana da kaza ɗaya ya ragu yau gobe ɗaya ya ragu jibi ɗaya ya ragu haka ana nan suna raguwa kai kuma kana faman neman abin da ba za ka same shi ba rana ɗaya fit da an cire ran shi nan ka zama shara ba wanda ke bukatar ka ba wanda zai soka ba wanda zai bukaranta maka tun daga farko matan da kake fama da su kana ta neman duka daga nan za ku rabu ana cire mutum ana sa shi cin annashi sun rabu kenan kuka za su yi menene za su yi murna akwai da ne ake kuka yanzu in za a gaji kudi murna ake sai dai a bayyana kuka din sa'annan ƴaƴanka da masoya a raka ka zuwa makabarta kabari kenan da kansu za su ɗauke ka su saka ka cikin kabari a kawo tukunya a jera sannan a kawo kasa a zuba a debi kasa a cika kana kwance ciki kowa ya karka da hannu ya kama hanya amma an gama da kai mun manta da mun karanta na na Fatima ta ce ma wa Anas eh me ta ce mishi zuciyar ta iya ta ba ku dama kuka ɗebi kasa da hannunku kuka zuba manzo Allah kuka dawo ba haka bane ba to ba haka ta faɗa ba shi kenan rana da sai mutum ya fadi ya mutu shi kenan an gama da wannan rayuwar kenan ba haka bane ba اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم